نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبالدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ادرنا بهذا المعبر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفن وبعد الحمد لله من ساكي دعوة كراتمو وللتاتي من البركة النهج الحميد فيما يجب على المقدم والمريد نولم شيخ الإسلام وسعادة الأنام الشيخ إبراهيم شريف كمان الحسيني رضي الله عنه يوم الخميس uku ga watan sha biyu alif dubu biyu da goma sha biyar za mu daura daga inda muka tsaya a darasinmu na baya darasin baya in ba manta ba muna cikin karatu na sharuɗa da suka wajaba a kan mukaddami wato wanda sai ya cika su ake ba shi mukaddamanci sharuɗan in ba manta ba mun karanta su mulaya sharif radiyallahu anhu ya ce zai kawo su a cikin babin takasiri wato takaitawa ya ce mukaddami shine dole ya zama musulmi mai hankali baligi masanin abin da lallai a sani especially abin da ya shafi ibadatu da mu'amalatu ba makawa kuma ya zama ya san ilimin ɗarika sannan kuma bayan ilimin ɗarikan ya san ilimin tsofancin gaba ɗaya a amman ya zama yana da mafi rinjaye a babin warar wato tsantseni da gudun duniya ya zama kuma mutum ne mai addini wanda kuma aka yi wa izini a fili wato sarahatan wurin ba da umarni wato na lazumi a cikin wannan dariƙa da ma sauran auradai na zaɓi ya zama ya samu izinin daga shehi na ɗariƙa wanda shine kurwa mafi girma shi wa tijjani radiyallahu anhu ko kuma wani daga cikin mukaddaman tarikar tijaniya ko da da wato tsani ne ya zama ba makawa kuma mukaddami ya zama mai jajircewa mai haƙuri mai kamewa mai ladabi mai ladabi sannan kuma wato ya zama ya zama mai kamewa mai ladabi sannan amintacce wanda yake da halayya kuma nagari wanda ya iya mu'amala kuma da jama'a mai tsarkin zuciya mai maɗaukakin himma wanda kuma yake kau da idonsa daga abin hannun wasu baya kuma leƙe-leƙe zuwa ga abin da Allah ya bawa wasu na karamci yana kai idonsa can ya tsaya ya mana ya ƙoshin rai da abin da Allah ya ba shi sannan a cikin ilimin da ake so lalle muƙaddami ya zama ya fulfilin a babin ibada ɗin ya zama ya san tsarki da kyau yadda muridai in sun tambaya zai warware musu da hukunce-hukuncen tsarki da sallah da hukunce-hukuncenta da azumi da hukunce-hukuncenta da zakka da abin da ya ta'allaka da shi da hajji a mu'amala kuma ya zama ya san hukunce-hukuncen aure da cinikayya da gado duka waɗannan da ya gurgudun ikonsa sannan a babin shi ilimin mu'amalatu da ya shafi aure da kuma ciniki da kuma gado din nan idan a da'irarsa akwai wani wanda ya gwani na ilimin wanda zai ɗauke masa duk abin da ya taso zai warware to bai zama wajibi a kansa ba sai dai a babin ibadatu ne zai concentrate ya zama dole ne nan kan tunda ilmu fardu aini ne sannan a ilimin abin da ya shafi ɗariƙa abin da ake so lalle lalle mukaddami ya sani ya san sharuɗa na lazumi na ɗariƙar tijaniya lazumin safe da yamma ya san rukunin wirdi da wazifa wato rukunai na lazumin safe da yamma da kuma wazifa ya san rukunin zikirin juma'a ya san lokuta da ake yin wirdi zaɓaɓɓen lokaci da na larura da kuma in har biya ta kama yaushe ne za a biya ya san sharuɗa na inganci wurin ba da wirdin ya san abin da ake kirgawa na sharuɗa na cikar wirdin na shuruɗu kamalin ya san abin da yake zama dole kuma ake iya biya in ba samu aka yi ba da abin da bayi zama dole a biya shi na wirdai ya san kuma abin da za a dawo da shi da abin da ba za a dawo da shi ba don biya daban dawowa da abu daban ko da sallah ne akwai i'ada akwai qaba'i akwai ada'i gida uku ne sallah in a lokacin da kake yi sunansa ada'i nawaitu ada'a salatu kaza fardun ko ibtida bil imani in kuma biya ne nawaitu qada ake cewa biya amma akwai kuma i'ada a sallah haka nan a wurdi sallah ne ka yi shi sai kai wani abu da ya warga ya rubuta sallah gaba daya gashi ne ka yi shi amma ne ce sai ka sake shi sakewa to in ka zo yin niyyarsa ba niyyar yi za ka yi ba ba niyyar biya ba duk wanda bai san wannan ba ya zo ya yi abin da sallah za ta ɓaci ya zo sakewa ya ce na waitu ada ko na waitu ka ba to ya kwaba kuma niyya ita ce aiki dole in irin wannan rikicin ya faru a sallah in an dawo sai a ce nawaitu i'adati salati in azhar sai ka ce salatu zuri fardun in la'azar da imma wanne ne don da yawa ba sa lura da wannan bani wani abu ya faru sallah ta faci ba dole in ka zo niyyar i'ada ake ba niyyar azai ko qaba'i ba a jalaye da wannan da kyau wayannan dai da kuma abin da ake yin jabaru wato kalli da ba'adi kenan a tijaniya lalle mukaddami sai ya san wa'annan da abinda ko baya bukatan aimar jabru idan waɗannan sharuɗa sun cika a cikin mutum to ya ya zama ya lazim la lazimci shi mai ba da izinin yana iya bashi mukaddamanci ya halatta sai a ba wa mutum wannan idan ya cika waɗannan sharuɗa sannan shi shaihi ko muƙaddami muridi ya abuce shi kaɗai don Allah ba don wani abu na duniya ba don wani abu ba shautu jani radiyallahu anhu mun karanta shi ne babban kuduwa a dariƙar tijaniya muna koyi da shi ne muna son shi saboda shi waliyin Allah ne kuma tsananin biyayyansa ga Allah ne ya bashi wannan walittaka har Allah ya so shi saboda haka wato ya zama bawa na gasken gaske a halarar Allah ya zama masani na ɗariƙa da za ta sadar da bayi zuwa ga Allah saboda haka ne kuma muka kama shi shi ne daga ƙarshe karatun mu wato na ya tattaro kanun labarai ne na karatun gaba ɗaya da ƙarshe maula shari'a ya ce wa man salaka ɗariƙar mashayikh ala ghairi hadha kanun duk wanda ya kama tafarkin su shehunai ba tare da wannan ka'ida da muka faɗa ba ya udu kha'iban min aidwata zai koma a cikin tabewa ta inda ya zo ba zai samu komai ba a biyayya da yake bin shi wani da yake qultu zalika maulaya sharif to za mu tashi sabon karatu maulaya sharif yace qultu zalika na faɗi wannan magana da nayi ne a baya sharuɗan nan da aka jero li'anna hunaka domin akwai man yasba'una mashayikhahum wanda suke abotan shehunansu suke riko da su ala shar'in karamat wai bisa shar'in karama wai don ko karama an gane in bara in shi yayi bai da karama ba zai nuna wata karama ba zai su bara su bi shi ba akwai wanda wai sai da wannan ka'idar sai akwai wannan kafin su bi ka to Allah akwai fake karama in ka je ka bi mai fiyar karama kaga sai ka samu matsala abdullahi ja'far mun sani a tarihi ka karanta kasan nan ya kasance ana wazifa sai kaga ya tashi sama kawai sama zai tashi har ku daina ganin sa kaga in ka ce wannan karama ne shi zai sa ka sallama kaga ka sallama kumfa ka halaka to saboda haka wannan shi yasa yake tahazzuri yace na faɗi haka ne annahu la kamani bai yusibuna mashayikhahu ala shar'il karamati waye saboda dole sai da karama suke sallama shurai wal khawariq da kuma abubuwa da suka saba al'ada sai an musu abin da ya kauce ya saba al'ada al'ada baya yiwa in sun musu wannan to sannan su sallama musu wal aja'ir sannan sai an musu abubuwan mamaki tukunna na ba ku labari kwanan baya ko na wani sharifi da ya zo gidan maulan shehu tijjani usman radiyallahu anhu ya zo ya sauka kenan coincidence lokacin maula shehu tijjani shi kuma shehu ibrahim ya zo amma telefon amma telefon cewa lalle shehu ya sauka a jirgi maza maza su je su fita tafiya ya zo ya sa direba ya fidda mota kofar gida ya shiga sai ga wannan sharifin ya sauko ya zo ya ce ya yi mai sallama suka gaisa ya ce ya ce masu to ya haƙuri a kai shi masauki bari ya ce ya tari shehin sai ya zo ta ce a kana nufin ba ni saurare ni ba kana ya ce a sun saurare ka amma dai shehi na ne ya zo na ce ba bari in je in dawo sai ce a ai ka tsaya kun na kaji me ya kawo ni kaza da ya ce a ba zan iya hankali na ba da jikina yanzu ai kai hakuri a kai ka masauki ya ce ba zai yi ba ya tsaya ya nishi ban san waye wani ni baka san waye ne ban ya ce na sani amma na ce ba shi wani ibrahim ne ya zo ya ce ba za ka je ba ka tsaya mu yi magana ya ce ya ce ya ba zan iya ba ba zan iya ba kai hakuri sai ce shi ba ba zai yi ba ya ce to direba mu tafi kawai aka sa ki kawai mota ta ta tashi sharu ya yi karama ko to bari ka yi shi kuma shehu tijjani usman radiyallahu anhu a kasar nan yana cikin mutane masu tasrifi wanda Allah ba su tasrifi yanzu nan zai yi abu ko yanzu aka ga yayi abu mafaka da ma ba su da yawa akwai wannan shehu ba su biyan dorai akwai shehu maulamu shehu abul faci da kuma shi a kasar nan da inda tasrifi ne to gaskiya babu kamar su yanzu abun da ba ka tsammani za ka gani shi yanzu Allah ya ba su kamar da shehu Ibrahim ke cewa Allah ya ba ni in kultu kun ya kun kawai sai ta sharu don na ce ma zan je shehi na ne ba murabbi na ya zo shehi mu gabaki ɗaya ƙasar nan ko duniya ya zo zan je tare shi sharu za ka sa mana matsala ya ce direba da ya kai doki motar ya ce ka saki yana sa wasa ce uwu kawai sai suka tafi suka bashi ruwa yana cewa a saki kawai ana ki kawai sai ta tashi sai tafiya to saboda haka dai a takaice ita garawa ba wai in kana so kawai za ka yi ta bane a ka'ida so waliyan ba wai in kana so sai ka yi ta bane zuwa kawai abin yake su wani sanya zai yi ba kawai sai ya faru amma in kake wai kai yi za ka yi sai ka kimta ka kimta sai ka yi kawai sai abu yayi ya bada ka da gaske kai kana son tashi ne sai ka yi lalle kawai sai ka faɗi saboda haka su kansu auliyau babu ba wai suna yi bellantana ma daga ƙarshe da aka kai walittaka ta kai zamanin shi tijjani ihsanu ihsani aka ƙure a daga walittaka ya ta daina ta zama kamar gidajen ciwa kada ya kana wani abubuwa a da ai wani ya suna hawa zaki ko da sauransu wani ya rike maciji ba tare da magani ba kai sai kai da magani ko kuna ma ko da wani da magani amma wali ba magani haka zai sarrafa abin da ya ga dama amma shehu tijjani da ya zo zamanin sa ina shi an wuce nan cikin zuciya walittakar ta zama duk zai haddace hadisi dubu ɗari kaza miliyon dubu kaza hadisi miliyan ba mutum zai haddace a cikin zuciyarsa an wuce wai magana ka zo ka taka ruwa ka wuce wannan kan duka wasa ne a dangane da irin wancan wadda ta ka lokacin da ta kai isanin isani to a takaice akwai wanda su wai ba sa sallama shehune sai in kana da irin wannan kuma ta yiwu ya zama ba na Allah bane wannan din tunda akwai mu'jiza akwai irhas tukunna da sadi irhasat da haɓa ba da sadi wanda yake faruwa wa annabawan Allah kafin a aiko su abubuwan mamaki akwai kuma mu'jiza wanda sai manzo ko annabi yake faruwa da shi akwai karama wanda waliyan Allah yake faruwa da su sai kuma akwai ihana wanda mutumin banza ma zai abin da ba za ka iya yi ba shi kuwa ga ɗan kasuwa ma gashi nan suna to ya zai sa ya ajiye zabira ya ce kati goma su danne su gagara danne zabira kaga in dai haka ne waliyan suna da yawa kenan da yin abin da ya saba al'ada ne kaga waliyan suna da yawa ni da ido na a nan garin na ga mutumin da ya zo ya ga ya ta umarnin mota tana yin yadda yake so ya ce ta tafi ta tafi ya ce ta yi ba ta yi ba ko a ciki in yayi mata haka kawai sai ka tana bin yadda ya nuna in yayi mata haka da tsaya in yi duk yadda ya kawai yana sarrafa ta yadda yake so kuma na san kuma kun sha ganin wani su abubuwa makamantan wannan mutum ya zo kawai kwano empty ba almajiri zai kira da empty kwano nuna mu wanda ya ajiye shi ya kulubboton sa yanzu na ya kaza abinci kawai har da hayaki ba abinci ya bisu ta kawai to kaga ya yi abin da ba za ka iya ba shi ke sai zama wali don ya yi wannan kaga ba zai yi ba to saboda haka dai a takaice maulaya radiyallahu anhu ya ce ويشترطون فيهم شروطا سرئ شرطا تامس وشروطا هي مستعيرة في حق البشر وإن سكي قوله حق دان أدم وإن دان أدم فلقيهما أو ممنوعة في حق غير الرسل والأنبياء وكما أبو هنا واني واني أبو بوا لسكي نيما أكي نيما سكي وسكي إن با أنبا ko manzanni ba su ne aka sani da yin irin waɗannan sai ya zama yana sharkanta ma irin waɗannan zai ma in ka yadda ka bi zan ma kaza zan ma kaza zan ma karama ai daga kawai babu ba wali ba ne wanda kaje yana cewa zai ma karama wali ga sai dai ka ga karamar kawai dai mulawu shi da yau radiyallahu anhu kaga karama ulo ulo ta bayyana ba tare da kuma ko kai ko zaka mutu zai ba wuya ka samu irin wannan karama ko kuma a lura ba wannan ƴaƴa da suka haddace alkurani saba'in da wani abu da juma hake da su a ƙasa ai karama ce kawai don in kana tunanin wai ko wani da farfaru ne ko me mutane suna da yawa a najeriya in wayo da dabarbaru ne akwai masu shi ha ba samu ba karama ce kawai da na shi da rai na shi tijjani Allah ya bayyana a wurinsa saboda sallama musu ne na haƙiƙanin sallama to fa haula'i kaga waɗannan la yantafi'una bil awliya ba sa amfanuwa da waliyai irin masu neman waɗannan mutane ko sai mai karama sai mai nuna wani abun mamaki kafin ya sallama mai bai taba amfanuwa ba da waliyai saboda bai zai haɗu da waliyai ba da ka'ida waliyi kamar da na faɗa baya cewa zai yi karama sai dai ya yi kawai ka gani ya gagare ka ya annahum saboda su yuriduna menene ruwa ne yuridu na menene na tambaya da kace yuridu na menene eh na kai ba wala rabba to yuriduna sha'awazatan wa sidran da wala san za a yi na ga irin wannan wurin na katsiya in ji me za ku wana yuriduna saboda su kawai abin da suke nema sha'awa zatan me sha'awa zatan dabo dabo an gani shine sha'awa zatan dabo magic irin kamar tsafi tsafi haka shine sha'awa ba sihiri kuma kowa san sihiri ne sihiri abu ne wanda kowa sai yawa conjuration conjuration C O N J U R A T I O N conjuration shi ne ba hakikanin kalmar sha'awar din ko swindle ne ko swindle W S W S W I N D L E duk yana ɗauka ko homebook homebook H U M B U G duka dai ma'anoni ne na amma da shi wannan akwai wani akwai larabar da suke kiransa wato asirul aswad asirul aswad black art haka wasu laraba suke kiran shi sha'awa ba ɗin ma'ana sihiri nau'in sihiri ne shi ma an gane wane ne ne ehe wasirar da siri wa me kuma ha mene ne ga wannan cikin ha to ibrahim wa me to wata jilan wata jilan da duk jalanci dujjalar ka ai dujjal din kenan mai yawan ƙarya dujjalar darun da jimun da lamarin dajilan da dujjalanci so fi so irin wannan kawai in za a musu dujjalanci dai to za su sallama yanzu amma da in ba ka irin wannan a ba za su yadda ba shi ma yawanci haka da wasu suke sai kana yin wani ƙulun yanzu za a sallama ka yi wani abu yanzu na a ga kuɗi saboda haka tun yaushe in kace kana sani ne wayo za su yadda inda za ka yi kudin bodo yanzu kudi su fito na ganye ko yau tun yaushe za a san zama wa illa idan ba haka ba fal wilayatu ai ita in ba haka ba me yasa wasu suke sallama irin wancan ai ba shine sharadin walitaka ba mutum ya ce wai ku zo mu karama yace fal wilayatu shi walitaka hiyal imanu wat taqwa imani da kuma tsoron tsoron Allah shi ne wani tara shi ne yake cewa wa unwanu zalika alamar haka kuwa shi ne attabassuku bi ahadabi sunnati zahiran wa batinan shi ne riko bi ahadabi sunnati ahadab yana da lugace mai wato mushtarika an gani amma wannan abin da yake nufi arsan arsan na sadi sadi gusnu gashi na gashi a bai kuma maruf da dai dari an sa a tiladi da zai rufe da wai zuwa da menene ma zara shayi eh wa gannan amamatul alam gusni tasja gusnu reshe yar gurjiya matukan ta yi waɗa kukur alal gusni a kan reshen bishiya ta ja'u tana sakin sajai gurgudun yadda kurciyoyi duk da suke kan reshen bishiya suke sajai allah ya salati wa manzon allah gurgudun wannan wasan iya kurata da suke kan rasta suke sajai to adadin haka allah ya ta yi wa manzon allah salati to shine nan adab na nan shine rassa na sunnar mazala wanda suka kama su zahiri da batini suka riko suka kankame musu riko da wayannan wajitan abul bid'i sirran wajahar mutum yayi watsi ya nisanci kagaggun abubuwa a zahirinsa da batininsa duk abu inda kagagge ne bai da tushe addini kai watsi da shi shine sai shairu radiyallahu anhu ya ɗaure wannan magana ta da ayan alƙur'ani ya ce ala suratu yunus ko inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahum al-bushra fil hayati dunya wa fil akhirah ya ce ala na'am inna awliya allahi lallai su waliyan Allah la khawfun alaihim babu tsoro tare da su wala hum yahzanun babu kuma bakin ciki tare da su duk waliyai ba tsoro ba bakin ciki tare da su duniya da lahira kuma ga sifar su inji Allah in baka san su ba alladina amanu su ne waɗanda suke da tsuran imani ya zama musu sifa imani wa kanu yattaquna kuma takawa tsoron Allah ya zama sifar su gaba daya lahumul bushri fil hayati dunya wa fil akhirah waliyan Allah suna samun albishir daga Allah tun a rayuwarsu ta duniya haka nan kuma a lahira Allah ya samu daga cikin albarka mutane ثم يجب أن تعلم سنة يا وجبك ثاني أن هذه الشروط وأن الشرطة التي شرطناها وإن دمك شرطا داسو في المقدم أتكين شأن مقدمي muka ce sai ya cika su kafin ya zama a haɗa shi mukaddamanci ya ji bu an yi ra'ayi fi halmaslahatu ya wajaba shi mai ba da mukaddamanci yana kiyaye maslaha yana kula da maslaha a cikin waɗannan sharuɗa ne an gane maslaha yana lura da maslaha to gaji zai warware ne ya ce faƙar ya kuru ba'adu mallam takmul fihi sifatul ma'rifati wal ilmi da yawa za ka samu wani daga sashin mutane bai cika waɗannan sharuɗa da muka sifanta na ma'arifa da ilimi alal waje mutaqaddimi a bisa fiska da ta gabata da muka kirga din nan sifofin da muka kirga na muqaddami za a samu wani bai cika su ba allati bi taqdimi min gairi ha ko aula dai ko oho ma'ana yace kar wa fa kar yakunu ba'du man lam takmul fi sifatul ma'rifati wal ilmi ala alwajh al mutaqaddim mutaqaddim wato zaka samu wani wanda bai cika waɗannan sifofi na ma'arifa da sani a bisa fiskar da ta gabata ɗin nan da muka ƙirga ya zama bai cika su ba amma aula bi takdimi min gairi amma kuma ya fi ya fi cancanta a ƙaddamar da shi a kan wani for instance gari ne gaba ɗaya ana zaune babu mukaddami kowa zai shiga ɗari kawai sai ya tafi wani gari ya je karɓa babu muƙaddami a gari to ga ai in akwai kaliba a kusa da wannan garin ya ga yawanci suna niƙan gari sai sun je wani gari su karɓi tijaniya to ya kamata kaliba da ke wuri ko babban muƙaddami don ba kowa ke iya ƙaddamar wa to sai ya yi ƙoƙari ya samu ya zaɓi wani duk da duk garin ba wanda ya cika shari'a don zai yi a rasa wanda ya cika shari'a sai a zaɓi wanda ya fi kowa a wurin cancanta a bashi shi ke nan kawai sai a bashi tumor da tsaye ta saboda su daina wahala wani yana so ya kafi tijjaniya sai an kashe kuɗi kafin a je garin da zai je karɓa ne kaga an rage musu sauki sai ka rage gama kila an yi ta shiga da yawa tunda kila wani yana so shiga amma sai ya je wani gari mai nisa to ga mukaddami kusa da shi kaga shi kenan da sababi bai cika abun ba ana iya bashi da sababi menene eh da sababi matanati dini saboda karfin addininsa ina dubi karfin addininsa matana daga abin da ne ba ji ana ce hablullahi mati igiyar Allah mai karfi matana shi ne a uwa a larabci uwa an gane ko wato shi ne zai dau da turanci strength strength s-t-r-e-n-g-t-h shi ne matana saboda ƙarfin addininsa ana lura da shi sai a bashi kawai tunda ana cewa wato mai ido ɗaya a garin makafi ai shi ne zai zama sarki ko? ko yaya garin gaba ɗaya makafi ne sai aka samu mutum ɗaya a gari shi yana da ido ɗaya kaga ya mala budda shi yafi kowa cancantar sarautar kai tunda duk rikicin da aka yi shine mai da yake illarawa da ido ɗaya ga abun kafin ya iya yin hukunci amma makaho zai yi shari'a kan an fasa wani baki ya rusa bar haƙora bai gani ba dalle tausaya mai ya dau mataki da gaggawa amma in akwai kwaya ɗaya da za a kyallara ɗin kaga zai fi yin hukunci zai iya shari'a fiye da sauran makarai to sai zama sarkin su kawai shikenan magana kare to haka wanda bai bai tara waɗannan sharuɗan ba amma ya fi saura a garin kaf ƙarfin riko da addini akwai irin su ɗan ba karatu amma addini kan ba wasa duk asubancin mutum sai ya same shi a masallaci ko ko dan ina da wa'azi ne ko ina za a yi wa'azi zai je ya zauna ci ba zai iya karantawa a fassara wa amma zai ci ko ina haka yana tashi a garin su ko yana tashi a kamar yadda malam da ake bani labari muna karatu da jimawa ina tunawa ya ce akwai wani su dattawa da suke zuwa zauna wurin da yake karatu su ba za a iya ɗaukar littafin su karanta a fassara musu amma za su zo su zauna har a tashi kuma duk saurin ka sai ka same su za su riga kowa zuwa kuma kowa sai sai an watse gaba ɗaya suke koma gida a ba su da littafi yace kowa a cikin su idan ya koma ƙauyen su wata ranar wani abu ya tarke sai a zo wurin sa a yi basawa yace eh to lalle ranar a wurin karatun da muke zuwa mu zauna din nan dai naji an taɓa wannan matsalar an ce ga yadda za a yi ga yadda za a yi kaga sun samu mufti kawai su ma ko yaya zuwa ya yi amfani shi yasa ma'aiki duniya ba wanda ya kai shi sanin ya kamata ya ce hanyoyin neman ilimi hudu ne hanyoyin yada ilimi ko dai ka zama malami mai koyar da shi ko ka zama ɗalibi mai karanto shi don ba a karantawa ai duk yadda wasu suka karatu in ba masu karantawa ran da suka wancan suka tsare shi kenan sai ilimi ya tsare yace ko kuma au mustami'an ko bai zama inda ake yi ko ba ka zuwa da littafi za ka zauna ka ji to in an zo taɗi ya kawo taɗi wata rana ko aiki ya zo ya biyo ta kan wani abin da aka taba a wuri makaranta haka zuwa kai ko abu ba ce ba kyau shike nan ka huta ka taba ci ko kuma he an zo za a kai ku yi shi da kyau na taba jin an ce yana da tsalala sosai ba ka da ba zuwa ya jawo wannan fara aw tuhibban na karshe ka zama mai son masu ilimin duk abin da za ka yi ba za ka yi da kawa za ka je ka tambaye su ni ka ga Allah aka rabu Allah ya ake kaza da kaza ne ka sai a warware maka kai abu ba ta hala kaga wannan su ne hanyoyi na biyar wanda baya koyarwa baya karatu baya zama inda ake harkar addini baya tambaya annabi yake halakekke kenan ko ɗaya shi baya yi to ya zama halakekke ne wanda Allah ولا تكون خامسا فتنة تبشيني معي عليه السلام مولاي الشريف رضي الله عنه يتي بسبب متانة دينه لا باشي مقدمة سبب كرف الدين سوى قوة يقينه سنة أنا ما لولا كرف يقين سا قد الجامية كنت كرف يقين أنا هو أنا وني kana ba shi ba ƙur'ani irin wannan ko bugun hannu ne wanda aka rubuta shi kowanne sun mu nisan da aka yi raka a ɗari misali ka a rubuta kaza ta gara dan da turin rubuta qur'ani akwai wasu tactics da suke yi akwai wanda sai yayi raka a kamar arba'in da ɗaya misali kafin ya rubuta kowane sun mu shi yasa wannan qur'anin hannu ake rantsuwa da shi a kotu ba irin wanda aka zo far injin kawai far kawai ya rika fidda su haba wani sai ya zabga salati kaza kan ya rubuta sun mu da haka zai rubuta Qur'ani da baya ya za a ka guda shi ga wanda injin wanda injin yana sallah ne bale ya salati to a wannan da aka rubuta da hannun nan akwai kowa ta ga rubuta Qur'ani ba wanda yake rubuta shi ba ma alwara tukunna ko wannan kawai ai kaga dai da bambanci shi yasa ake rantsuwa da shi a kotu ba a rantsuwa da rubutun injin sai da na'am to akwai wanda ko irin su dubu ka ba a kan tijjaniya da zai rance saboda yana da yaƙini a kan gaskiya ce wani kuma da yana yi ne kawai kawai ganin kawai inda yake su ne majority shi ma kawai sai ya jona ba wani ya yi yaƙini ma abu da yake ba kawai dai by chance ba by choice ba yake kaza akwai a jami'a ma akwai wanda ake ba su admission a kai su wani department by chance ba by choice ba ila ya nemi history to history kuma ka sani idan baka da literature ba ka je ba da shi da eh, law school ba za ka taɓa yin karanta wurin ba ya karanta abin literature adab kenan to ba ka da shi ka nemi admission ka applying sai su cinna ka islamic studies to irin su mun haɗu da su kaga ni ga kawai a islamic studies ni ga ba da katon wando wa islamic studies an taɓa wallahi layi guda ro guda a ajin aka tambayi sunan kalbu ba wanda ya sani me kalbu ro guda alƙur'anin Allah babu wanda ya sani saboda kawai malami ya rena musu ya gansu layin su ne irin wanda suka zo ba yi chance din ne ba ba ce ba an koro su ne daga wasu department ba su da literature aka kawo su islamic science ai ga wato alifin ba wannan ba zai iya rubutawa ko kuma ya zo jami'a zai karanta addini in ya gama kuma da zai har wani yaro dan yola yana ba mu dariya wata rana yana islamic studies ya je gida kawai hutu sai wani balarabe ya zo sai aka yi rasa wa zai magana da jarata a neman mustafa mana shi yake islamic service ya zo shi yake karanta addini a jami'a mustafa aka kira shi bai san mana yana zuwa sai ga balarabe ya kace kalarar ce mana shi ba mu gane me yake faɗi ba mustafa kuma liga ne da ba da kan zama yana faɗi shi bai san wani tsautsayi ya sa so ka kawo shi nan gurin ba ya ce shi kan ya san bai cancanci ya zo wannan gurin ba da ya zo da yake ya san kan duniya ne yana jin da yake kana in kana islamic studies kana da makwabtaka da yan arabi ba ka ji su aiwa su kaifar hal su na'am su ɗayi kawai sai ya ce ya ce mai kaifar hal ya ce mai ce balarabe merji merji merji merji sai juya ya kan jawa ce sare lami da wani kawai yara mu lau lau lau sare lami da wani kawai yara mu lau lau lau da ya haka kawai sai zut ya gudu a musa shi kenan ya samu ya gudu a musa to kaga yan duniya to saboda haka dai a takaice to karfi ya kini wasu suna da ya kini a kan abin da suke wa zuhuru takwa da kuma bayyanan tsoron Allah sa ta kawansa wani da wani da ka gan shi kawai ka ga mai tsoron Allah ba da ka ga idon sa kawai ka san kawai wannan yana tsoron Allah wani da nan sai ka tsori ta wallahi saboda tsabar salati da yake cikin dare wala haka ya kwanan bacci haka bin shari gari yawa ya ce ina za a gani me za a gani tare da kai salati in dai za ka yi salati aƙalla aƙalla ko ɗari biyar ne cikin dare to wallahi za a ga alama tsoron Allah tare da kai in gari yawa ne jama'a za su rika ganin alamar tsoron Allah ko za ka zama mai haiba a cikin al'umma amma abin da kake ka kwana nishari in gari yawa ne ɗanka ba ba zai yi haiba ka ba da rawa ne ɗanka da ka albeji ma yana ganin ka ba ba ba ba ko ba zai yi haifar ka so amma in za ka tsaya kai irin salati wa ma'aiki ka zuba ayyuka cikin dare ko aljanta da shi wallahi sai gaban sai ya fadi ba mutum ba to sai dai ba a yi kuma to sai ka dawo kus kawai haka ka rasa ya aka yi na ga wasu in ka haɗu da su ka rika ganin alamar ga kawai kamar tsoron Allah ne kawai take tafiya da kafa ta ba saboda haka mu tsaya mu yi aiki cikin dare wa nasu niyamun ko in ji ba aiki ko sallu bil layli wa nasu niyamun tadkhulu jannata bi salam ku tsalla ku tashi ku ibada ku cikin dare sai ku shiga aljanna cikin aminci in ji Allah wa zuhur taqwahu da bayyanan taqwansa wa khashyatuhu da kuma bayyanan tsoron Allah sa khushu'i kullum ina ga mana yadda yake kaji ko ina kake Allah na tare da kai kamar muraqaba ne an rufe kofar nan ko na sha misali nan an rufe wannan kofar ga masallacin nan ta nan duka kofofi ne ko a rufe nan a rufe nan kana nan inda liman yake nan ka yi ba ka taɓa ta ba ta wata kila babu ma wannan window kawai kana tsayen nan yadda muke mukaddara kai kadai ne sai ka ga gamshe ka ta faso kai ta sa kai za ta shigo masallacin ta fara shigowa rabin ta duka ya shigo kuma ta kullo kai ta nuko gabas nan kawai sai aka dauke ne ba nan kai kadai a masallacin nan kofa daya ga ta nan ka tabbata kan ta sako kai ta fara shigowa ta ina zaka bi ka sani ba wuta ba dulum ya zaka je masallaci dukkan shi ya zama maciji ko ina kana tsoron aje kama ka daura ka aure kana gani ko ina ka sauke kama kana gani kawai maciji ya rawo ba za ka gamsu da wai yana nesa da kai baka ina ba za ka rage ba to in ka je in Allah ya zama maka haka ba ai magana ta gane kuma ba za ka taba san amar ba saboda ka san yana nan jiran kallo ka ko ina ka shiga ba za ka ba za ka yi ka saba mai ba ma ka je wa can kan alashi shikenan kawai sai kai tai masha Allah kawai ce wa yana alashi ba zai hango ka ba ko yana can alashi shikenan yana wasu suke ka ga mutum ya ajiye gemu malam an ɗage ɗafarwa ga asuwaki kamar faskare ga alƙurani a inji an sa aljihu amma an kama shi da wuta sauna ya tara mutane na mutuwa yi amma ka ji an kama shi kaza an yi kaza ya cinye kuɗi wasu ya yi kaza shi Allah zai can kan Allah yake shi yasa yake iya saba mai ai babu kwaba irin wannan Allah ya ce wa ma kun mu aina ma kuntum ka tsaya kana waye waye har al'ashi yana nan amma kuma yana nan din babu inda baya shi ya fara wa ma kun mu aina ma kuntum ko ina kuke Allah ya ce ina tare da ku kai ka zo ka ce wai bi ilmi bai iya larabci ba kai zaka gyara ba to sai رضي الله عنه سيتي وليس العلم شرطا في هذا الباب في هذا الجانب او ان جانبي كم ilimi bai zama sharadi ba eh garin da babu wanda ya cika wannan sharuɗa ilimin ibadatu mu'amalatu wa ne ne da kuka kirgana kaka babu wanda ya cika su to nan bari a kawo a wannan babin bari a kawo ilimi a ce sharadi ba da dubi wanda ya fi tsoron Allah ya fi dama dama a garin sai a bashi mukaddamacin kawai ba za a ce an sharɗanta kaza da kaza ɗin nan wa kulatatul amr to ma'ana wannan wai a takaice dai kawai an gane a takaicen takaitawa kawai shine wa kulatatul amri annahu la yajuzu lishayhi sani yadda lamarin yake bai halatta ga shaihi an yuqaddima ya gabatar da wani ya naɗa shi muqaddamanci illa aslahal mawjudina sai dai wanda ya kasance yafi dukkan waɗanda aka samu a gurin ya fi su sana'a zama na gari ya fi su zama mutumin kirki shi za a nada wannan shi ne ka'ida wa kar ya kono baladu yana iya kasancewa ga gari alladhi yuridu an yuqaddima fiye wanda yake so ya kaddamar da wani a cikin garin khaliyan tamaman mimma tawafara mimma tawafara fihi tilka shurutu a rasa haƙiƙanin rasawa kuma wadda ya cika waɗannan sharuɗa allati suƙuna ha wadda muka koro su sharuɗan da muka kora su ɗin nan a baya muka zano su ɗin nan zai yi a rasa mai su a cikin wani gari da aka sai a duba salaha ɗin fa alaihi fi hadhihi halati a wannan hali dole sa ne shi muqaddam ya wajaba kansa an yuqaddima man yaghlibu ala zanni annahu ashbaha al-mawjudina bil murad sai ayyuka tima ya nada man ya galibu ala zannihi wanda ya kai matuka wanda wato zaton sa ya kai matuka akan annahu ashbaha al-mawjudina bil murad shi yafi kama da wancan sifofin a cikin wanda aka samu wancan ya fi kama da wancan sifofin cancanta ma'ana ya fi kama da cancanta a naƙa shi mukaddamanci to sai ya raɗa shi shi kuma wa hab wato almujrina bi muradi wato wa haqqo bi hifzi nizami tariqi ya dubi wanda ya fi can ya fi su cancanta kiyaye tsarin tariqar tijaniya akwai wanda ba ruwansa da kiyaye an ce in za a zauna a yi lazumi a yi zama irin na jibrilu da ya yi a gaban manzon Allah sai ka zo kai haka wai kana lazumi haka bayan da bai karke jarri aka zaka same ka ana magana ka girgin sani wai wai lazumi kake kamar ka a miƙe yadda ka san wanda ya zo yana jiran wani sadaka ko wani abu to an ga daga nan kawai ko kuma aka karka kai haka ko haka haka ka zauna haka rayu ne ka ga bai yi ba zama irin na jibrilu da ya a gaban manzon Allah ake yi shi ne abin da za mu karanta yi a cikin nan sai dai illar gura illar gura ne cewa kana da ciwon kafa ko tsoho ne ya tsoho ba zai iya zama ya daɗe ba to ba matsala ba matsala saboda ya tabbata maulan mu shehu gibrima radiyallahu anhu miƙe kafansa ma yake a wurin wajiba saboda ƙarshen karshe karshe rayuwarsa duk da ma ba shi ka ba tsufaye ba ciwon kafa kaza duk shehurin mu yawanci saboda zaman ba da ilimi ba yawo kafa sai su ta ciwo to ya same shi yana miƙe kafa ne miƙewa da ka sani a wurin wasifa kuma ka san dai kam ya yi rubutu ba kai to amma in larura ta zo dole za a yi to kar ka ga wani tsoho yana yin haka a da'irar ku kai ma ka ce za ka yi a lokacin zai zo kai ma in ba kai gaggawa da za ka yi haka shi ya za abu ya aza maula mu shawa tijjani abu lafashi da ya yi haka a wani wasifa shi ya ce ya gyara haka ba yadda zama irin hakan nan makasar da yawa ana yi ego haka kan ma ana yi ne har wanda kake gani malam ne ma wani lokaci ka gaya ma irin wannan zama shi ya yi gashi nan dai kusan normal wani suke ganin sa shi tijjani ya ce gyara ya yi irin zaman jibrilu ita shehu na yi nauyi da yawa wato ban jiki da sosai na yi nauyi da yawa shehu dan wahala shehu ya ce to halara dai ba za ka ma sassauci ba gyara kawai dole ya tonkure da karfi tonkure ya yi wannan zaman da ake son to saboda haka dai mu kiyaye mai kiyaye ka'idodin tijjaniya to ana duba shi shi ma ko ba ilimin sosai haka dai ya lallaba a bashi albarkar kiyayewa da aka ga yana yi na ƙa'idodin tijaniya wa ra'i fi hada albabi aidan abran akhara kuma mai nada muqaddamanci khalifa ko kuma babban shehi kenan ya kiyaye a wannan babi da muke magana na nada muqaddamanci aidan har yanzu amran akhara amran akhara ya kiyaye wani lamari na daban kuma menene shi huwa quwwatul qalbi ya kiyaye karfin zuciya in zai bada mukaddamanci mutum mai karfin zuciya wanda ko shi kadai don wasu ba su zo ba zai zauna a yi wasu fasa ko shi kadai a ga dawo an yi mutumin da shi kadai yake zama yana yin wazifa kuma yana da bayyana ma anguwar kuma munkirai da zalla ya zauna kofar gidansa ya ta kwaɗa wazifa da karfi kuma to kaga wannan ba karfin zuciya ba da zai iya kai kadai goto masallare har yaransa suka fara wayo ya fara ajiye su a gabansa har dai a takaice dai da'ira ne kake da ita yanzu har karfin zuciyar ta jawo Allah ya kawo masa mataimaka suka suka bude da'ira a kai amma ina goye goye ne wanda shi kansa ma baya zuwa da'ira sai an yi wata ai a kirga kamar sa'a uku ne yake halartar wazima abinda baka ce kai kwana uku baka je ba larura ka fita sai a mata didi shi kuma a ba kwana uku ba wata ma zai to kaga wannan bayan da zai ya jawo wasu shi kan ma bai jawo ba lalle ya jawo wasu ko yawwa wa inna ma eh wa menene wa imanuhu al-amiqu bi mabadi dariqi ya zama kuma ya lura da imanin wanda zai bawa amiqu mai zurfin imani mai zurfin imani bi mabadi tariqi da abubuwa na mabadi abubuwa na dariƙa ne abubuwa misali kamar shi lazumi misali mu ɗauki lazumi yana da zurfin imani da lamarin lazuminsa ko wazifansa ba irin lagwai-lagwai din imani bane a zo za a abu ba kowane abu bane wai za a zo wai ya ce wai zai hana shi zuwa wancan wazifa a zo wai za a yi wani mitin a ce ana kaza kaza an dakata ina shi yadda ya dauki wazifar babu wasa to ana neman irin su ma a naɗa makamanci in an rasa wanda za a bawa mai ilimi wanda ya cancanta wancan sharuɗa ne sai a bawa irinsa wanda shi dai ka hana shi zuwa jam'i inna ba mitin za ku ga ko ne zai fice muku ya bar muku kana ku inda ne sai ka je kano kaso kurmi ka ga mun mamaki kai kana ce wai kana dan lokacin da lokacin hailala ya kusa lokacin ka fi ciniki an shagon ka misali sai ka sai ka bari saura minti biyar sai ka ji wai an ce aiko ba ko ka samu ba ayyai wannan ya imani mai amiki anya ha kai lagwai lagwai ne to a can za ga mutum ba ba wai sayar da kwali kwali ko kwaya kwaya ke ba tireloli za su faka sun zo saran kaya daga jihohi amma time din wazifa ko time din haila in yayi sai ka ga ya ja kaca wannan wayarin da ake na rodin nan sai garka da shagon ya bar kofofi a kudi ya ce to time din haila na yayi in kun gara ma ku jira kun gara ma ku tafi ya rage naku kaje kurmi za ka ga abun mamaki kaga mutum kurmi kamar za su kashe shi ba amma time din wazifa ya kulle in kana ji ka dan fara samun canji za a daina ganin ka a da'ira eh bara wani ai ai wani wallahi basifa arziki yake zama mana eh yana shiga da'irar wazifa da ya fara samun canji sai ga a in yazo sai dai eh dai tsaya yana kallo tun yana tsaya yana kallon ba sai ya zama dai in yazo minti daya biyu uku ya ya bar wurin ya dan lega tun kai he kure yana ganin sa ba har ma ya daina halartar da'ira wai yayi ya samu mata yi wani haka wani wani mata yi kai da ya san me ya rasa kam da bare yi ko ba ta lokacin sa da wannan shiri ne ta ba to nan ma kaga in kana yawo ba za ka rubu ba kaga mutu ya zo ya faka mota na fitar hankali duk irin inda ake neman mota ta kai ya faka sai sauke babbar riga ya ajiye a kan seat ya daga gilasai ya kulle sai sata security kaga yana gudu ya fada da'ira kawai ana yana kishi kuma cikin da'ira sai ka yi yawo za ka ga wannan amma kana zaune a ƙauyen ku sai ka dauka iya kawai da'ira dan karami da ake hada zai wazifa ka ko zikiri irin shi kenan iya dariƙa kenan a duniya haka haka haka kwanan nan taron da aka ga yace majalisi a karo din nan wabin lahi la duk wanda ya ga wannan taro a ya san wato tijaniya ta ne an tafi malam gari malam yana cikin falba masa kafin ke da al'umma kawai kowa kuma zikiri ya zo ana gaya muku ko ka kin bar wurin da sannan da kirga da'ira ashirin da wani abu kowane da'ira kuma duk inda ake taron zikiri ma da'irar na kai da'ira sama da ashirin na kirga kowane zakiru mai juwa ya je kama kwanan sakon ya buɗe na yau saboda haka in ka ɗauka in ka fara samun canji ko ka samu kuɗi dan salare yanzu ka daina shiga da'ira to ya zama fitina da an dafa wa kuma wala fitna in ji alqur'ani to in kai da ya zama fitna ta alaka ka shiga da'ira kawai ma sai ka jawo jama'a ma wani yana ji ya dan fara samu dan yana kasa tattashi a kasuwa yana samun canji ana layi wurin ciniki yana jin ya fara samun jin wani abu mai dan kauri a jikinsa to in ya ganta a da'irar sai ce to shi kan fashe ma na shi wasa ne wani ma bayan shiga da'ira kaga nika ja da yawa wanda suke ganin abu ko suna raina shi ko wurin wajibar wani zaman sa a gurin to ba karamin muhimmanci yake da shi ba zaman sa kawai a da'ira saboda da yawa wasu sun gan shi za su raina wa kansu ne sai to kai kam kai kai ma sa me ka me ka samu ma ruwa ne ma yana zuwa kaga in boko kake ji akwai wanda sun sun karanta boko har surata me za su yi ma boko suna zama da'ira wajiba bara bari ga professor tijjani miskin za ka ji ka samu shi yake buɗe wazifa misali in boko kake ci professor ga shi ne yana zaune yana wazifa to kai kuma mi waye kana nan kana kike kike turanci ma ba an yi minti goma ana turanci lafiyayyu da kai an kure ka sai ka fara I say I mean eh, you know awa you know what za mu fara to sai yace menene wala yajin taqdimu eh mudda zai ne ba a bayyalatta a nada muzabzabi mukaddamanci wanda ya wanda mai rawar kafa wata rana in wahabiyawa suna wani abu ba za a gan shi ya je duk ai abu ɗaya ne ai duk ai addini ne ai to wannan wannan garku ba shi ko addabanci na jore ne shi kai daga na fushi wani jani kana zuwa kana biye wa wani tarbe ne me zai me zai me zai ma muzabzabi ba a bashi ma'ana muzabzabi mai kai kawo yana nan yana nan muzabzabi da bai da zalik la ilaha illa wa la ilaha illa baya nan baya ta kawai wai don kurrasa wanda za ku ba mu mukaddamanci ka je ka nada muzabzabi in ko da wasa ba a nada shi za ka gan shi akwai irin su akwai wata dabba da wani dan iliri a ATBU a jami'a ya ya hada wata dabba ya sa mata suna kazan zago to akwai irin sa mutane ba ya kasa sabo na fili ne wasu bakan jalar fili ne ya yi wani hikima zabuwa da zakara ya haɗa suka yi barbara sai zabuwar ta haifi wani irin koyi ya fi na kaza bai kai da agwagwawa da aka fata sai aka fata wani irin shagga da babu shi ba to shi ne aka sa ya raɗa abu suna kaza zabo yana abin dan billiri ne yayi wannan abu a wani practical nasu da suke yi na gama jami'a yayi wannan abu kuma yayi shi yayi kuma gashi nan dai gashi nan karanta ma mai ne wani irin shagga ne abu to akwai kaza zago a cikin mutane ba in ka dan shi ga gashi na wani lokaci da ga dan wando a dange ne ka gan shi da cabi sai ka rasa ta ina ne ya dosa ko ka gan shi gashi nan dai gashi nan to irin su su ne muzarzafai yau da carbi gobe da ɗangalele wando ya rasa shi kansa ba bai tsaya wuri ɗaya ba ko da iri ba bai ko kuma ga shi ka ga sajinsa yadda kasan ba urde ko kuma ya ka tambaye wai shi ba yana ba da ɗariƙa ba ka ji ƙarya ba kwata kwata ba ya kamata yan ɗariƙa ba wai kuma shi yana ba da ita ma wani ka nemi mutum wanda yake da kamala sai a bashi muzazzab ba ba da muzazzabi eh ni ba wala ina da na banga inda muke ba paragraph na nawa ne na kusan karshe ko yawa wala murtab haka kuma mai shakka wanda yake abun da shakka shakka haka shi ma ba a bashi mukaddamanci mai absolute yaqini ake daukar mukaddamanci a ba wa inna ma وإنما يقدم من سلك الطريق سلوك من يؤمن بأن الطريق من دين الله وإنما إياك شي يقدم زي قدمر ده من سلك الطريق وده يريكو ده الطريق سلوك من يؤمن بأن الطريق من دين الله riko irin na wanda ya imani ta dariƙa addini ne Allah wanda yake addinantuwa da shi wannan kada ahada Allah kuma ka bada wadda cewa shi ya riga ya yi alkawari da Allah wa baya'ahu ya yi mubaya'a bi wasiqati mubaya'atihi li shaykhihi ta hanyar wasiqan mubaya'ansa da yayi da shaykhin sa da ya bashi tarika aw muqaddami ko kuma muqaddamin sa to yana iya zama muqaddami kawai ba shaykhi ba to yana iya zama shaykhi kuma muqaddami to ko shaidin ko mukaddami shi yasa ya bambanta an shi shaidi shi maula sharif wa anna Allah wahdahu ya zama ya yadda cewa Allah shi kadai ne allazi la sharika lahu wanda bai da abokin tarayya wala rabba siwahu babu wani ubangiji in ba shi ba huwa sa'iluhu an taqsirihi wa ihmalihi fi hadha al huwa shi Allah shi kadai ne sa'ilu wanda zai tambaye shi ranar gobe kiyama an taqsirihi wato a inda duk ya samu wato ya takaita abin da ake neman sa shi inda duk ya takaita Allah ne zai titse shi tambaye shi inda ya takaita bai isa inda ake neman sa au ihmalihi ihmal negligence shine ihmal inda ya soko soko ya yi rikon sakainan kashi ko carelessness ya carelessness duk da yake an gane aha wa'alam saura kaɗan za mu karisa a yau ko da ma ban sani ba yanzu awan ta cika amma dai za mu karisa wannan farafin nan ɗarai kowa wa'alam ka sani annal maqsuda maqsudi dai manufa dai min taqdimin muqaddami wurin kaddamar da muqaddami a nada shi taqdimi dalilin da yasa ake huwa kawai ba ba kowa ne sai dai alhathu don ya faɗaitar da bayan Allah wa da'awatu ya kira bayan Allah wa irshadu ya shiryar da bayan Allah ila Allah ta'ala zuwa ga Allah ta'ala don babu wanda aka nada ya zama jagora da zai yi wannan to mutane su zama karish wato ba su da kayi kamar yadda fulani suka cewa jasa ramaji an ga kafa hore ne ko gwale in tattali ko babu tsari ba kamar tsintsiya ba amma in akwai jagora in yi mai umarni mai hanawa to za ka ga tsari ya yi kyau a tafiya amma dukan ku gaba ɗaya babu wani mukaddami a cikin ku haka kawai kuke tafiya wani jawon jorto to ba ba mai tsawatarwa abin ba zai ba aha wa ilal fada'il kuma ya zama yana shiryar da mutane zuwa ga aikata ayyuka masu girma masu daraja na falala wal akhlaqi haka nan kuma ya rika shiryar da bayan Allah su rika aikata halayya nagartattu wato halayya nagari wal matalil ulya ya rika gwada musu buga musu misali madaukaki wanda za su wato in yayi wani abu sai su ɗau misali daga gare shi shi muƙaddami don duk inda ka zama muƙaddami to ka kiyaye kanka domin tabbas abin da za ka yi ya zama abun faɗa wani muridi in yi ba zai muridi har kawai da bai da tabbini da zai zama abun faɗa kamar kai ba sai ka duba wane bai har muƙaddamanci ya kama shi ba ka duba ba yana tsayawa da da yarinya akan layi kaga ya ce wa mutane mutunci su gidansu ba su da zaure ne tsohonta bayi da zaure ko ba su da aljibin zaure da za a ɗauko yaro ya zo ya zauna ya rika ya zauna ya zama yana kula da hiran misali a ɗaki kazan ba na nufin karin ba da fatawa kuma ban kawo gate na kulle ba wani ya ji haka ya ɗauka in an je zai shiga ɗaki da yar wasu zai hira da ita a ina a samu wani yaro amma fa ba yaron da bai da hankali bai san ba me ake ba in an dan bashi minti kawai aka ce wai kwanta kai bacci sai ya kwanta ya bacci a iya yin duk fasadin duniya yaro yana nan yana ta shigan bacci sa a a kakkirin ya kuke bata baya gane komi da komi amma duk abin da za a yi zai fada irinsa musamman irin ɗaikon kwanɗon masu bakin ɗiyar da sai a tura musu shi da ce karɗa da duk ko sun kore da daga wani zauna a da ka ga ƴarka ta na tsayawa da wani akan layi haka ai ka kai kanka ka san ba ta yi mutunci ba wata nuna kai mai mutunci ba ne ƙwarai da gaske a samu wuri a zauna a samu wani wanda zai zauna kusa da ku shi ne shari'ar musulunci ta kanta ne in kuma wani addini za ka yi to sai ka yi daban ba dai na matsala ba shi kam dole a samu wanda zai zauna kusa da ko dai hange zai ba in ma wani gardi gardi ne dan babba eh a samu babba babba wanda zai zauna yana hangen ku duk abin da ba kowa ya ji da yana hange ka in ba haka ba alquran za samu matsala kamar wuta da auduga haka namiji da mace sun ke ke ke banta haka suke kamar wuta da auduga haka suke annabi ya ce babu inda mace da namiji za su ke banda wanda aure halatta tsakanin su in ba shedan ya zama ya zama hukun su ba yana nan yana iza wuta yana ta iza wuta haka kawai zai zo ya ta saƙa musu kowa ya ta saƙa mar mummunan abu a zuciyarsa kan ka an kara kawai ya cika aiki shikenan saboda haka sai a kiyaye irin waɗannan abubuwa duka dole mu riga faɗi saboda iyaye su ɗau mataki na mai karfan mataki concrete a yi abin da action saboda kar a zo wani abu ya faru ka zo ka ce za ka yi kuka kukan wa za ka yi kuka kai ka jawo kai ka bari kana kallo bellantarawa uwa uba ka zo ka ga mutane in daga nesa ka hanga kai ka ce mutum ɗaya ne ke zaune sai ka matsayi ka gawar mutum biyu ne suna motsi wai wai hira suke wai ka duba iskanci ba wallahi daga nesa za ka ɗauka ɗan adam ɗaya ne yake zaune ko kuma yake tsaye sai ka zo ka ga wai wai noga wai wai hira noga sunan sa wai za ku yi noga a jahannama kuma kwarai da gaske tare Allah zai tultula ku a jahannama in dai wannan aikin shine za ku saboda haka kiyaye wannan fasadi ne bellantana uwa uba akwai wanda ma za ka zo ka samu suna zaune a kan mashin daya ko suna hira wannan ido na ya gani ba wai ya zo ni da ne suna zaune kan mashin ba ɗanwar babarsa bace ba balle a ce ya fendonsa ne ya halatta su zauna haka ko ƙanwarsa uwa ɗaya uba ɗaya ya halatta aiko ƙato da ƙatuwa suna zaune kan bashi wayo suna yi rawai ka duba ƙarshen zamani wai kai kuma kana nan kana nan ka shagari kana zaune a ƙofar gida a kai dottijo ne ina dottijo ne babu ana can ana fasadi ne yarka wai wai kai dottijo dottijo ina ai wannan shine dottaku ka hana yarka ƴaƴanka su zama masu tarbiya shine dottaku ba kana can kai baka san ma me ake yi ba kana zaune kawai abun da ke faruwa na faruwa to wa wal menene kuma wa hada ya qatati min al muqaddami an ya kuna ya faruwan wannan yana hukunta cewa lalle mukaddami ya zama a faɗake duk inda mukaddami yake zama a faɗake idan sa a buɗe garau yana kallon muridan da me suke yi iya ga kana wurin su take take ya dan kira kai ce wani ni kam eh na ne kake zuwa ne kam eh a kana ga tare Allah a kana ga a a da ka da kai bayani menene idan kake zuwa ai kana kallon Allah ya kai Allah ka fito fili ka ga yadda ka bar shi yana ba a kara maka Allah kara maka ya tsara ma kasa ya ma bayani ya ma bayani kawai sai ka gane ina ya dosa ka san abu yadda yake malamai suna cewa shi uba da uwa su suna kulawa da gangan jiki ne shi kuma uba na ruhi aikinsa ya fi na uba kwarai da gaske don babanka tsanani ga ya ga ka zaune ka yi sunkurum zai zai tabbake ɗana me faru ne ba na son ka kana haka dai ya ɗan kana ramewa ne kam ba ka son cin abinci shi gangan jiki ne da masa me ke damu ka baka da lafiya ne a kai ka asibiti ka za ka iya kan kokarin uba kenan ya hana ka kayan nan sun sun mutu za a ja sayo ma kaya jikin nan dai a gyara shi dai aikin uba kenan shehi kuma shi kuwa bindiga ya dauka ta ina shaitan zai zo kusa da kai ya harbe shi aikin sa kenan duk ta inda shaitan ya zagayo ta zai mai bindiga kawai ya baka kayan aikin da zaka rika shaitan yana zuwa ka mage shi ka yaƙe shi to kowa da aikinsa wancan aikin gangan jiki yake ko baka shehi kuma gyaran zuciya da yaƙan shaitan fata fata amar koran kare ya zama baya tare da kai sai ga shehu ibrahim yake cewa mu muridi in ya zama yana tare da mu yau da kullum to zai daina zuwa wurin iyalin sama zai manta dan ado ma dan ado dadin abu ba shi ne damuwar ba yana cin da tuwo miyan kuka da stew duk daya marmon shi ya zama a zamanin a shehu yake duniya sai mata suna kawo karan mazajen su wurin shehu su aika su ce a gawa shehu ba mijinta ba yau sati uku ba bai bai tako ta ba shehu sai ya zo yana tada ka da ƙarfi yana koran ka maza tari kai kwana uku a gida ka kawo garbi maza tari yana kora haka yake a masallacin sa almasjidul jami'a na shi da ƙarfi sai ya kore ka tukunna ka buga da wurin matar ka wai wurin nan ya rima kana wurin Allah ya rima ba da shehu tijjani ba mahaifinsa ko zai ke sai wani sai ranar mawari bishiyar su can mahaifinsa ya mai aure daga ran da shehu ya balaga yana balaga aka mai aure kawai saboda ƙarfin kiyaye shari'a na iyayensa waliyai ne kar ma ya yi tunanin wani abu wanda babu shi a kusa da shi wai magana ko mace ko wani abu yana fara yana balaga kawai suka mara aure shekara sha biyar aka mai aure kai ka ji gata ma da aka mai aure abba da aka zo a busan bu da ya ga manzon Allah ne ba shi dariƙa da ya fara auna dai malam yana da ya ba ta rikka kawai mata ya ba ta rikka ne ce ina wani ya ce shi ya ce wani mar'atu turidu misada wa tijani yuridu Allah mace wai filo take so da katifa mai laushi ai ta kwanciya kawai ana huta tijani kuma Allah yake nema kaga ki tafi gidan iyayen ki kawai sanda aka tafi aka tafi aka tafi aka tafi can aka dawo kuma salatan tu arifuna bi ha iyahu ya dawo kuma sai sai ya dawo ya ga kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu din abun da yake alfahari da shi ne ya ga salatan tu arifuna bi ha iyahu an dawo kuma sai je sai ba ku yangi guda biyu ɗaya mubaraka ɗaya mabaruka sunan su kaga sunan iri kusan ina kama mubaraka da mabaruka ya zo ya sayo su ya yanta su ya aure su su ɗaya ta aifa bar muhammadu kabir ɗaya ta aifa bar muhammadu sani an gama kuma daga nan kike nan ya sake aifa ba muhammadu habib din muhammadu kabir shine aka je mujahidi ne mayaƙi ne yana cikin jihadis ya je shahada Muhammadu Habib shi ya haifa shi jani zuri a sadar muke gani a yau da duniya. Rafi Allah ba. To saboda haka dai ya zama mukaddami a ko ina ya zama ya ƙaba a faɗake yana duba menene muridansa duka suke ciki in ya ga ka kauce ya kira da ma nasiha in na faɗa ne ma ma faɗa har sai ka gyaru. Habaran ya zama mai kulawa mai kulawa kullum ya zama an kare me ake ciki basiran bi urki shaytan ya zama yana kallo ya san hanyoyin shaytan duka ya zama ya sani don ka san su zaka iya magance su ko ko ba ka bane wa zalalati da kuma batan shaytan din ya san hanyoyin da in an bi za a bata kuma wannan hanyar an bi wurin shaytan za a tafi wannan hanyar an bi za a bi da farkan bata na shaytan to dole mukaddami ya zama wannan shi ya kashe shi Ibrahim radiyallahu anhu yace lin nafsi aibun lil fuadi aibun lil ruhi aibun laysa fi raib ko in baka san wannan ba to akwai matsala shi yasa da yace wa dalalati yace arifan bi makayidin nafsi da zama ya san makirce makirce da kaidi na rai na rai nafsi zuciya makirce makircen zuciya wa a wa'i da soye-soyen ran dan adam ya zama ya san wa'annan duka yadda zai ya gyara dole ka san ciwo kafin ka samu maganin sa da aka magance shi da shi ke sa waliyai su sun san magunguna sun san ciwutuka sun san magunguna muridinsa in ya ga kai mai girman kai ka yana girman kai yake nema ya halakar da kai to ya san yadda zai magance ka sai ya samu wata riga shirmen riga ya sa kila a tuji ma wata mummunan riga ya ce wato je ka sa wannan kullum idan ka zarika a kan kwara da dole ne ka yi ko ce yi gani ya ce je ka rika sa wannan rigan kullum ita nake so ta zama first class ɗinka ta ganin gwamnan ka ko yaushe za ka zo nan duka ganin ta kada ita a ran girman kai kake ji kai ko wani dan kura ya taba ka kana carewa kana karkadewa kana tafiye ka tambayi kasa ka taka in ka tsaya karya kula wane in wani ya taba ta ba dan Allah kai duba dan Allah ka sami gole to in ya ga tanan kake to karka ya san maganin ka sai ya hada ka da wani abun kaskanci yadda zai karya zuciya ka gane kai ba kowa bane ko ya baka ba kwanon bara ce ka je kai bara kana ji fa kai a gari ko ake nuna ma gayun gari ya cewa ga wanda ka je kai bara bara kai bara na sati biyu shekuna suna haka sosai ba saka sai sun karya zuciya girman kan da kake ji in kuma suka lura kumulinka ya yi yawa tun kana ɗan ƙarami baka je ko ina ba a tafiya kumulinka ya yi yawa ɓoye kai kai dai ba ka so ko jama'a suka zo a nuna ka ko kaɗan haka kawai sai ce to je masallaci kaza a kaza cikin da'irorin da suke ƙarƙashin sa je ka yi musu wa'azi kuma sai ya kira wani daga cikin ya ce zan gaya musu kuma su yi dorin su kawo ni wa'azi ba kai kana buya ba in an ce ba kai addu'a ba a kanka a kanka a huwa a kanka a huwa a kanka ce wato ka je ka yi wa'azi a da'ira kaza ya ce a mai dorin kuma to zai ranar za ka san duk yadda za ka sai ka sai ka fito ila ya fi kowa sanin ka kana da ilimi za ka amfani da al'umma amma kana kumuli kana koye kai ce to fito dole ya fita to duk shewale sun san irin wannan yadda za su yi da kai in buya kake za su yadda za su yi da kai in kuma kana wuce gona da iri kana wuce makaɗi da rawa to kan masu sai da za su jawo ka baya su ma saiti su yi ba su saba linzali aha wa hamu ma ya daɗu almuqaddamu ilayhi mafi muhimmanci abin da ya kamata muqaddami ya kira zuwa gare shi shine ikamatu dini lalle a tsaida addini a tsaida addini wa ulwanu zalika alaman wannan shine huwa iqamatu salati a tsaya a tsaida sallah dukkan muqaddami ya tabbata inda yake jagoranta ana kulawa da sallah مولاي الشريف يقول هو إقامة الصلاة والمحافظة على الأولاد da kuma kiyaye wiridai safe da yamma da kuma wajiba kenan kuma da ƙarshe ce abadan wa amaran kiyaye wiridan a wurin kullawa a zuciya ka intikadi da kuma aiki a kula da su sosai ka yi zama ka kulla a zuciya ka kana da intikadi wannan falala duk da aka faɗa da za a samu sannan kuma kana tsaya kana aiki wannan babi da yau mun zo ƙarshen sa bi hadal kaza kifaya insha Allah a zama na gaba za mu shiga babi na al'adabul wajibu bainal muridi wal muqaddami shi za mu shiga kuma ladabi na dole da yake tsakanin muqaddami da muridi ladabin da ya zama wajibi al'adabul wajibu bainal muridi wal muqaddami yadda yawa wani kawai shi dai kawai muna dai muna muridi ne shi bai san ma bai ka'idodin abu ba shi dai kawai abu ba shi yana jan shafi kawai shi kenan iya nan ya tsaya wai wani yake gaya mini mun je wani gari wai da Allah ayi magana akan babin mukaddami da abin nan kwanan nan da ba tare da muka yi jos da ya wuce nan wai mukaddami zai haɗu da muridin sa kan hanya ko sannu ba ga wai kai ka ba shi dariƙa ba wai ku haɗu a kan hanya ko sannu ba zai gaya ba na bar zamanin ci kawai sannu wannan ba zai ce ba eh na wuni ka bai san wannan ba je da Allah ya musu magana kai na ce masa na zaunar da shi na mai sai shi din kansa kuma na lura da muridan da ne baya samun yadda yake so na ce don laifin ka ne zaunar da shi na ce ni ne ba yi karatu kan wannan ba abinda na shirya daban da ka bara ka sa ni abinda ba shi ya kawo ba ba kuma dan iya in yamma bara ni ba kai din zan ga gaskiya na ce ka koya musu wani littattafai nawa ne na ɗarika don su sallatu ban tsakanin mukaddami da muridi nawa ta koya musu shi gaskiya ba ha ha kai shike nan mujarradi ka basu ɗarika shike nan da zai yi gaskiya gaskiya an yi samu matsala na cikin matsala tana wurin ka sai ka gyara taron su ce musu su zo kowa ya zo za su yi karatu aƙalla dai wannan da ka ba su ka da Allah zai tambaye ka dan lahira koya musu su zama ala fasiratin suke yin wani ma zai tantance su a cikin muridai zai gane wannan muridi za ta kimi dallantana har ma kai kana kalin waya kai maka maka a musu ba su san haƙi kaza kaza kaza na lura kawai kila ko da sauran su da kaga kowa da irin ya inda damuwa sa dabiya kaza yau sai haka kowa da inda damuwa sa yake wani muƙaddami shi banda inda za ku ba shi hadiya ne to duk abun da kuka gana ku ba a ruwansa yana tsoro ya muku magana in kun sani ya yana tsoro saboda za a yi stopping abinda za a daina cewa hada hada shehi kaza a za a daina to yin zan za a daina wannan to ka zo ma ka daka ma tsawa inda za ka ba shi kuri shi ka shi kenan an faɗi daga nan girma ya faɗi to Allah ya taimake mu bellantana ma wasu kam Allah na tuba shi ke nan da zai shiru amma gobe kam an da kuskure ma wata kama an da sai mun zo za ku ji ka'idodin in a wata ƙasa muƙaddamin ka yake akwai adadin da aka ce karka kuskura ya yi baka je kai gyara sama in ƙasa ɗaya kuke jihar ku ba ɗaya ba akwai adadin kwanakin da aka yanke karka kuskura su wuce baka je kai gyara ba in gari ɗaya kuke haka in kuma anguwa ɗaya kowanne da adadin gurgudun nisa gurgudun daɗewa haka yake rubuce ko yaya aka ce kar ka kuskura mukaddamin ka yana wajen kasar ku ka kuskura a yi shekara cur baka ji kasance shi ba na wajen kasa fa amma shi da shekara in a wata jiha yake da jihar kuma ɗaya ba kar ka yi ja ko da wasa a yi wata baka ji kasance shi ba kamar yanzu mukaddamin ka yana sokoto to dole ka duk wata a ƙalla haƙƙin zane ka je ka zarce shi to haka ana dawowa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa har za mu duk za mu iso za ku ci ɗaya bayan ɗaya to mu an ji iri ko da ba ɗauɗau fiye wa kawai hajjin lalle ita ku ga ewanci kawai an da ba hajjin yadda ke ma mai rukunin wirdin ba tawo an yabo sakon hukum haƙe o ye kiti ma tari ɗari ba har wani jaɗa ne ta yi zai ta hakke hakke mu wani mu kai sai a hankali Allah kyauta la masalla la sinna wa malal fatir ka muna da sanarwa akwai kafin addu'a akwai har guda hudu da na ban karuwa sanarwa farko na farko farko shine radin sura wanda za a yi Allah ya kai mu gobe da safe a kowar su sai da abakar dan malafin layi mai lalle nan yawa gadan alhaji wasu adai to a wurin za a ɗau raɗin sunan da safe insha Allah ta ka ana gayyatar mutum da ɗan uwa da ake tare dare da rana da sai mutane su yi mai kara su himma mahaifinsa ne samu karuwa kuma na ɗan biyu ne ma eh saboda ka sai mu yi ƙoƙari mu halarta ina da kai musamman ma sai a mini danja a karatun asubahi kun gane amin danja shi da rabi na yi kumin alat sai mu abin nan kawai shi da rabi na yi kawai kun nuna min da su ba in Allah ya kai mu karatu sannan gayya na biyu in Allah ya kai mu ranar asabar sun nemi zikiri tun daga bakoma ba iwa yana wurin sai mu nemi shawararsa don su sun ce wai kamar da yamma ne amma in ana ganin dare ya fita babbar inuwa sai a ba da shawarar sai mu kwana akan magana daya ko da tafi sai mu gino akan ta kawai sai a sanar masa zan yi tun alawa ne da ya kwata handuki jama'an asira nan da asira to shi kenan da daddare kawai ta gace insha Allah zikiri da daddare ran asabar kai ya na biyu kenan na uku akwai a na yi tsalle na yi tsalle kafin ma na jibi a sabar ɗin mun ce da safe suna to da daddare karatunmu na gobe za a yi abu biyu ne e abu biyu za a yi daga har daga ya kenan ba masu karatu kaɗai ba gobe ai an Allah kai mu da su malam sani yake sanar mini sun shirya kwaye-kwaye walima wa kaninsu dan autansu ko da anan da na ɗauka ko a can gida za a yi fata ya fi kamata a yi a makaranta inda ake karatu saboda haka muna fata Allah ya ninninka irin wannan walima ma'ana ina nufin a sake samun irin wannan gejin zangon da ya kai aka yi walima a sake samu a sake samu har ƙur'ani ya hannu zangon farko ya samu izu goma ya samu ya kammala su ya zama haddan su to za a yi ira za a yi walima Allah kai mu gobe da daddare tashi murna bayan mun yi karatu za mu tunda muna yin karatu ne karfe takwas inda ya fara yadda aka saba ne kuma a fara tunda muna da usuri wataƙila ma in na zo na samu wasu mutane ko ta ɗin bai ba ma za mu fara karatu to in muka yi karatu muka taɓa na hadisi sai mu eh, taɓa maganganu kaɗan akan abin da shafi mamaci da suna da gobe a da yau saboda haka suna gayya ba shi ya gayya ba su suka gayya ba zai su yan uwansa su zuwa ta ran saya shi murna mu samu kamar wannan zon gobe muna fata kuma ubangiji Allah ya samu mu ta ganin irin wannan walima din a bangaren nasa da sauran yan uwa duka wanda suke da har ma da wanda suke koya ne da duk akwai wanda suke koya ne mun sani to su ma dai wata rana su dan gayyace mu ko ma ba su gaya mana zango bari a walima ce akwai wani dan zango da muka abu nan eh ko dan satu ne ma su ma dai duka ne wanda su ko ma waye ne dai kira dai sai a cikin wannan ko ke nuna Allah godiya sai ya samu ƙari insha Allah in ya gode so kar kuma a kore ta ba kana je walima wani dauka to ai fadalan sai an yi jinje ga kiraga samu wani dakunan su ɗinka ko biyu haka ko uku ka zo ka raba kawai shi ne wani ba dai ya ba an sa abu a kai shi kenan ya yi shi kenan to kai yana ƙarshe ranar lahadi karatun da aka saba a zawiya to na ma ba ta sai an yi gaida ba shi ba ne za a yi mawuyin maulan mashoki jami'in zamu saba kowane shekara muna yi daga na ɗan shiru in gane ɗan uwa za su ce shiru ba a faɗa ba ba ce komai ba na ga kuma saura chance ɗaya ne kaɗai wani wannan lahadi in ta wuce ne ba wata kuma ya da dawo sai da bin awon duk da ya yi biyu ke sa kawai nan na za mu zuwa insha Allah amma ba ke mu wannan shi ne da ya abu da hudu wanda ba gabatar a wannan sati insha Allah karanta ruwan labarin da haƙo ga iyayenmu mazan da matan da ranar su da mafikinsu alkhairu su da ya rabana rabana da jira babu يا رب يا رب يا رب يا رب يا سبحان حكم بك لنا يا واحد الاحد يا رب يا رب يا عين المراد يا جال يا من لا لك وما كلا ولا ولد نسألك اللهم أن تبدي لنا جميع حياتنا بحق محمد الغرة الذي لك الحمد لله